بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa fuskokin mu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin kitabun tauhid na Shaykhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab wancan sati mun kare babu ma ja ana ba'da hadhihi al-umma ya'budu al-awthan babu dake magana akan cewa za a samu wasu daga cikin wannan wasu daga cikin mutane a cikin al'umma nan na tamu za su bauta ma za su bauta ma gumaka yau kuma insha Allah malam zai shiga wani yau kuma malam zai shiga wani sabon babu insha Allah zai bana magana akan sihiri saboda wato mutane su samu ba ba kawai shirka ne kadai ke fitar da mutum daga musulunci ba akwai wasu abubuwa da suke na wasibul islam abubuwa da suke warware ba mutum musuluncin sa to daga ci akwai sihiri ma da zai dauko mana sihiri shi ma yanda a baya mana ta ita mana tirin tirin abubuwan da suke kawo shirka yanzu yan mana magana sihiri saboda yanda sihiri ke da alaka kudda kudda shirka kuma yanzu ya nuna maka daga maganin magabata sahabbai da sauran magabata manya akan cewa lallai shi sihiri din wato kafirci ne fita daga musulunci ga duk wani wanda ke yin sa Allah ta'ala ya kyauta mala yace babu ma ja a fi sihiri babu zai magana gami da abin da gami da sihiri a sihir lafazin sihiri shine duk wani abin da ya faru a aboye duk wani abin da ya faru ina magana wani alarabci ne duk wani abin da ya faru a boye to ana kiran shi sihiri ai daga nan ake ce ma wato shi abincin sahur as-sahur saboda ana cin sa ne ba a fili ba da daddare daga nan kuma ake ce ba duk wani duk wata magana da mai azanci kwarai da gaske wanda zaka ga shi wanda ya iya sauran mutane ba su iya irin tashi ba sai a ce inna minal bayani la sihra kamar da manzo Allah ya faɗa a cikin sahihaini hadisin ibnu umar da hadisin amma to amma sai yi anan abin da ake magana shine wato malamai suke cewa ibaratu amma safiya walaƙun fasabon shi ya duk wani abin da aka wato ya ɓoye maka baka san me yasa ya aka aka yi shi ba amma kuma za ka ga tasirinsa wani abin da ya ɓoyin maka yadda aka yi shi baka san ya aka yi shi ba amma kuma za ka ga tasirinsa to wannan shine sihiri akwai kuma sha'awaza sha'awaza shine kamar fa'ido shine ka ga wani abin da yake wato wanda hakikanin asalinsa ba abin haka yake ba sai a yi maka wani a wani rudo-rudo ka gan shi ba daidai ba a ce a ce rajulun mas'ub ko rajulun musha'awar to duka waɗannan abubuwan dai ko shi a sha'awa za ta ko kuma sihiri ɗin sihirin da za a samu za a yi wani abin da kai baka sanya aka yi shi ba amma dai za ka ga tasirinsa malamai suna cewa ya kasu kashi biyu ya kasu kashi biyu kashi na farko shine abin da ya kunshi wasu wato surkulle da ake kira da ake faɗa wasu abubuwa da ake karantawa kuma ake aikatawa ake kullawa kuma ake tofawa irin abinda bature ke ce mai incantation din da wasu abubuwa za a ji ana faɗa ana kiran wasu wasu wurdai da wasu shidani suka bayar wanda sai an yi wannan wurdan sannan kuma bukata za ta biya sannan kuma a cikin akwai dan kulle-kulle da ake a ce aje a yanka aje a yi kaza aje a yi kaza akwai aikin fotofi da ake yi ko a ce ai wani da ka ba shi inda ya sa wannan rigar shi kenan ko turare ne ka hada shi turaren ka kasa shi kenan ko abin da ya kama da wannan daga nan kawai sai ka ga ta hanyar taimakon neman taimako da da shedani sai ga wannan yayi tasiri a zuciyanka yayi tasiri a zuciya ko yayi tasiri a jiki in da can babu soyayya ga akwai soyayya in da can babu babu kiyayya ga akwai kiyayya to duka wannan shine wato kisimin farko na sihiri isimi na biyu kuma shine abin da za a zo a yi wasu wani mutum ya je da ko wani magani ko wani abubuwa haka wasu abubuwa da zai shafa a jikinsa ya shashafa a jikinsa sai ga yana shiga cikin wuta kamar wutan ba ta cin sa to kaga wannan dudurudu yayi ba wai shi wannan yanzu wannan shi wato wani su dabar yayi amma kuma abin da yaje ya sa kai ma kasa haka zai faru da kai wato wannan ba sa wasu abubuwa su ce za bari sa hannunsu a cikin wuta ko wani abu kai ma da zaka sa wannan abin kai sa a jikinka da zaka shiga to ba abin da zai mata maka saboda wani abu ne da an an san me shi dama kuma a ɗabi'ance ubangiji ya ya ɗabi'ance wannan abin in aka sa to dama kuma ba za a gan shi ba to wannan shi na farkon nan duka guda biyu dai haramun ne duka guda biyu haramun ne na biyun aka gara shi ma ƙarya ne na biyun ko ba komai ai akwai ƙarya a ciki akwai kuma wato wakila akwai yaudara a ciki amma na farkon malamai ba sa sabani akan cewa wanda duk yake na farkon to kafiri wanda duk yake na farkon yake cewa shi zai karanta wani abu zai kulla wani abu zai kuma wato yi wasu aikace-aikace ta hanyar neman taimako da shidanu to wannan shiga fita musulunci saboda mai saboda yanzu ya fara alista ana bi shayafin yanzu ya koma yana neman taimako da shidanu shidanu kuma babu yanda za a yi si maka da'a sai yayin da ka zo ka nema kusanci da su sai yayin da kai wani abu mai kama da shirka mai shirka da shirka ba za a ce ba mai kama da shirka ba saboda sai za su saka kai wani yanka za su saka in wasu abubuwa ne suke ganin kai mai addini ne kamar addini za su saka idan wani abubuwa ne na da kake girmamawa kamar qur'ani ko na baka wulakata qur'ani kamar yadda in ba musulmi bane shi ma za su wulakata bible din sa saboda dama su abin da suke nema shine abin da suke kira loyalty alwala suna neman wani abu ne da zaka zama in kai to ba za ka bijire musu ba saboda ka duk wani abu da kake in ma wata mahaifiyarka ce kake yawan girmama ma suka fahimci haka za su yi sa ka kashe ta saboda saboda su fahimci cewa za a samu wannan absolute loyalty shi da za a ga masu yin irin wannan harkoki za a gani za a ga daga cin sharaɗin shiga saboda a ci gaba da riƙe ka shi ne sai za a samu wani abin da wani wanda kake ake yin cewa kana son sa kwarai da gaske sai ci ka ba da shi ka ba da shi shi ke ɗanin su yi abin da za su yi da shi to kaga yanzu wannan duk wani irin irin waɗannan abubuwan ba haka da za a yi babu babu shirka shi da malamai kaulan wani da suke cewa duk wanda ya yi wannan wato ya fita musulunci wannan shine fatawa na Imam Malik shine fatawa na Abu Hanifa shine fatawa ta ta Imam Ahmad dan abin da ake ruwaitowa daga daga wasu daga cikin malamai kamar su Imam Shafi'i suna tafsiri to tafsirin da suke yi ba irin tafsirin da yanzu wasu wani suke ke fahimta bane akwai wanda suke fahimta cewa wai ai malamai sun sabani kan haddu haddu sahih cewa mai sihiri wanda yake shi ake sa kenan ya je ya dinga neman taimako da shi dani sai su dinga cewa to ayi sabani wajen kashe shi su imam su imam shafi'i ba suna sabani akan cewa wanda ya irin wannan din ba shi ba za ka yi shi ba a matsayin kafiri ba a'a su a shi abin da imam shafi'i yake faɗa shine sai an je an duba an ga yanda me ya sihirin nashi in wani rufa ita ne ko da rudo kawai wanda wanda kawai wani abu ne da aka kira illusion da turanci wani abu da zaka ga kawai wani wani badabani ake yi maka to in wannan ne kaga wannan sai ba za ka ce ba sai ya fita musulunci ba amma in ya zama na abinci aikin da yake shine neman taimakon wasu hakan kwamai sai sun masa sanan aikin su bukatar za ta biya to yanzu wanda yayi wannan abin bal imamu shafi na cewa wanda ma ya je koya din ma shi ba shi ma to ya bi shi a cikin wato warware musulunci sa ga abin da imamu shafi yake faɗa a kitabul qub malaka yake cewa idan ta'allama sihra idan ya je ya koyo sihiri kullu lahu sai mu ce masa sifla na sihraka ga ya mana shi akan me sihirin nan naka ne kai fa in wasafa ma yujibul kufra idan ya wasafta mana abin da yake gadar da kafirci mitla ma taqadahu ahlu babil kwatankwacin abin da mutanen babila suka suka kudirta a cikin zuciyarsu min taqarrub ila al-kawakib as-sab'a na yanda suke neman kusanci da waɗannan taurari guda bakwai da suke riya cewa wato suke da suke tasiri a duniya suna yin wasu abubuwa suna musu yanka wa annaha taf'alu ma yatamasu minha kuma da cewa kuma ita wannan suwa na taurarin za su yi abin da ake nema da su in ana neman su yi wani abu na in aka musu wani addu'a za su amsa malam ci tafufa huwa kafirin to wanda ya wani shi kafiri wa in kana la yajibul kufra amma idan sihirin shi bai shafi kafirci ba fa idan ta kar ibahatahu amma in diga haka kuma yace kuma shi abin da yake ya halatta to kufuru shi ma ya zama kafiri to kaga babu shafi shi ba saboda akwai wasu kawo waɗannan abubuwan wani lokaci idan idan magana ta hada mu da ire-iren waɗannan mutane za su zo su ce muna ai suna kaza suna kaza ko kuma sun je wurin malam wani malam wani ya musu kaza idan an ce mutu wani abin ka san sai a kawo kawo musu aya ta suratul baqara sai su ce a su ai abin da suke yi wani lokaci su ce ba ai kai baka san su bane baka san wannan abin bane sunan shi sirri ni da baki da baki mi da wannan haka to su sunan wannan abin sirri kai baka sani bane kai ai kai baka ce ahlus sirri eh nace to nace musu ai kaga sirri wato sihiri suke ce maka haka na ga mishi nace nace kaga in suka ce maka sirri to sihiri na ce masa kuma babu yadda za a yi babu yadda za a yi watakila shi ko bai yalwata karatu ko wani abu tun da wani lokaci suke masa ko ilimin taurari da ko wani abu irin wannan sai ai wasu abubuwa ne da sai in ka shiga za ka gane to to inda har mutum zai ce a kaga shi ba abu da babu shafi ke cewa yace fa in wa fa in wasafa ma yujibu al-kufra mithla ma taqadahu ahlu babil min at-taqarrub ila al-kawakib as-sab'a idan ya kudurce irin abin da mutanen babil sai kudurcewa cewa taurarin da suna da wani tasiri a kasa kuma idan aka yi musu wasu abubuwa wasu yanke yanke ko aka musu aka fusa ayyuna addu'a zuwa za su amsa yadda su waɗancan masu suma ilimin wancan ilimin suke yi to zai ce to ya kafirka so kaga ba magana ce ta ta ta wai malamai sun sabari a wannan matsalar ta a'a ai galibi sihiri iri biyu ne kuma a yare ko da kuma istilahi ma akan samu abubuwa da yawa su wani sihiri a cewa da ai na ko a hausa muka ce ai wani kamar mayi ko irin wani irin wannan to kaga mu ba muna magana cewa shi yana yin yana yin wasu abubuwa ne kwallo ne ya iya kwallo sosai yana iya iya wasu su da marasa sai ya kawai ya dan bar mutane a baya to ai kaga duk wannan ba shi ake magana ba abin da ake magana yanzu sihirin da ake magana a nan da shi yake fitar da musulunci shine sihirin da za a ji a neman taimako na na shidani neman taimako na shidani kuwa ba ba wani shafufi da mai yanzu a da zai cewa shi ya zama annabi Sulaiman wani annabi Sulaiman kawai sai shi ma zai zo ya kira aljanu suna masa wani hidima aljanu kamar da malamai ke fada in kai kaga suna bin dan adam afuwan in kaga dan adam na bin shaidanu to shi bacewa zai in kuma kaga su suna bin dan adam to su kijiwa za su idan ka ji in ka ji shaidanu shaidanu sun zo suna cewa ai sun yi karatu suna zuwa wajen majalisin malam wa da malam wa da suna karatu kaga su shirya suke zuba amma idan ka ji shi kuma yana cewa ku zo ku taimake ni ina son ina son ku nade min kasa hukumin kaza a ganda a wuri kaza ma biyan da za a yi shaidanin su maka wannan abin in ba tare da ba tare da ka ba su wani abin da ake kira compensation ba wani musaya ba musaya kuma musaya da ta imanin ka wannan shine gaskiyar magana sai mu abinda malamai ke magana akwai saboda akan wannan babin dole za mu dan tsaya mu dan ƙara wasu a bayani ba dai sosai ba akwai magana cewa wai shi sirrin nan yana da haƙiƙanin wanzuwa ko ko bai da shi akwai masu ganin cewa ai ai sihirin nan bai da wani haƙiƙa zaka ga da matsalar sihiri matsalar ajani kusan tana nema ta haɗe yanzu har yanzu zaka a wannan zamanin zaka ga an samu wasu suna inkarin cewa ba ai aljanin ma ba su da wani tasiri a cikin dan adam kuma ma sihirin babu shi duk da wanda kaga su a wajen masu self evident truth ake kiran shi kiran wannan abu su sun san yana yi in ma mutum ce baya yi za su bada shi ba shi da hankali su yanzu mutum ya je tambayi su masu irin wannan harkar yanzu lokacin wato cinikin su ya zo ka ce bai yi mato ayyar za su ɗauke mutum shi bai sama abin da yake ba wani wajen ma masu yake nan balle wajen masu ilimi masu addini akwai mutazila mutazila tun ba yanzu aka fara samun wani wanda zai zama shi kamar yana ganin kamar ya kanta wani abu na ilimin kimiyya zai ce shi yanzu babu wani sihirin ba tun da baya aka fara samun wannan akwai mutazila mu'tazila da yake su ma dama ai sun karanta wani irin wani ilimin mukane na na kimiyya suka zo suka ce a'a ilimin wato sihiri bai da wani hakikani wato kawai khayal ne da da hiyar khayal da hiyar shi ne wani dodorudo ne kawai da yaudara amma ba wai yana da wani hakikani bane dan haka idan ka ji an ce maka ciwo kana jin ciwon kai to kila dai an maka wani abu da ake kira mind game ne an yi wasa da kwalwanka ne amma da hakikani ba shine ba suka ce kuma duk wanda ya ce duk wanda ya ce kuma wato wannan sihirin haƙiya da haƙiƙa ne haƙiƙa ce tuma shi su a wajen su bayan musulunci su abin da suke suke faɗa kenan wannan a yanzu kaga duk da ba mu'tazila da sunansu amma akwai wanda suke ɗaukan wannan ra'ayi su siyasa har a ra'ayin na kusa kusa a cikin malamai an samu wani ya ɗan faɗaɗe shi ma kamar aljassas mamun jassas yana daga cikin manyan malamai na hanafiya shi ma an samu akan wannan matsalar ya fandare akwai ibn hazm zahiri kamar da duk wani wanda yake halartar katun ya san muna yawan faɗan zamiya na abu muhammad ibn hazm zahiri inda ya samu zamiya mutum ne mai son suna kwarai da gaske amma kuma ana samun wajeji da wajeji ne yake dan fandarewa Allah ta'ala ya yafe mishi sannan kuma a wannan zamani namu akwai mahmud saltut wannan babban malami na kasar masar shi da ma wato ya saba fitowa ya faɗi wasu maganganu da suka zai ce sun sha masa kai zai iya kanta wasu nasoshi na qur'ani ko na sunna da suka tabbata da ta hanyar wato gangami aka rubuta wani abu zai ce kawai shi wani abu ya sha mushi kai bai ta ba shi mahmud ashashut kenan akwai mustafa muhammad mustafa marazi shi za su ji ana duk masu karance karance da mu da gida suna ai za su dinga mu'amala da littafin sa akwai ahmad amin shi wannan dan boko ne da ya tasirce turawa yana da fajrul islam islam duhal islam da zuhrul islam to shi ma dama yana daga cikin mutane ɗaiɗaiku da suke zuwa suna yi ma wato duk wasu nasoshi idan irin waɗannan wato karan tsaye duk wani nasoshi da suka ce ya ratsa hankalin su za su yi musulmi da shi ba banda wannan kuma akwai akwai wasu daga cikin malamai da suka bisa akan wannan ra'ayi kamar Muhammad Zafir Riza Muhammad Zafir Riza yana da wato sabiqa sosai a a hirma ga sunna to amma dai shi ma ya tsinci kanshi a ire-iren waɗannan wato wato misali kuma a wannan kasa dai muna da shi amma dai ina ganin ba sai mu kira suna ba dan ka fahimci cewa in ka ji wani na yana irin wannan magana to dama akwai wasu magabatan shi dama suna nan ba wai ya ji ya ɗauko wani sabon bincike je ba ko wani littafi ya wallafa wasu yan wasu yan shafuka su shafi goma sha biyar ashirin talatin hamsin to bai kawo wani abu sabo ba kuma tuni malamai sun gama da wannan matsalar sun riga sun tabbatar da da cewa lallai ahli suna wa jama'a duka sun faɗi cewa sun yi wani abu da akwai shi sun yi wani abu da yake akwai shi kuma yana hakika na sihiri ba kowace ne yake da ana hada ƙarya a ciki ana kuma hada wato gaskiya a ciki ana har hadawa ana hada karerai da kuma yaudara da dunuru a ciki amma kuma dungurungun baka cewa babu wato shi sihiri din tunda wato ana samu ana samun rashin lafiya ta hanyar sihiri ana samun mutum kawai mace da mijinta an aka mata wani abin da ake cewa fusiya in dai ta fara ta tambayar ta ba tana fita bai ta tambayar ta ba zai ji baya san yayanta zai ji kwata-kwata baya san yayanta wannan wani wanda yake ya tashi a gidan malanta kasan dacen al'umma hausawa suna gidan malanta ko wanda aka tsinta sai an zo an kawo shi malamin shi da iya kamar shi yake jin kamar shi yake jin wani yare da zai iya warware na abubuwa don wannan ko an mata an sa an sa ko layu an sa mata wani abu ko an sa an an tuttushe mata fuska ko wani abu irin wannan shi wannan malam ba a to ake sirrin da sirrin ke da ba shi ne muke cewa in mutum wani abu yake sawa kamar irin rufa'idan nan rufa'idan ma yanzu ba wai ina magana rufa'idan wanda za a yi maka wani abu da tsafin ba akwai yin rufa'idan da za a ga kamar abin da ake cewa illusion zai yi wani haka haka ne amma dai wani wasu abubuwa ya amfani da shi zai iya shiga wuta ya fito to wani wasu abubuwa ne da ka kafa sukanci ya yi ba za ka ce wai abin da ya suna sa sihiri ba kuma idan aka zo aka zo za a yi shi ne za mu shafi ke cewa sai an bincika an gani shi ma dai bangaren bangaren tsafi
wani bangare na tsaron na wata sihiri amma a yare ba a yare shari'a da muke magana mu a yanzu anan ba wanda mai shi ya musulunci shi ne wannan a shi ne na haramun ne kaba'ira kuma yayi ila iya kare malamai suna cewa idan imam yana gani bambancin a ce shi wani mai ta musulunci ba shi ne za a iya sallar shi kuma imam na zai iya duba ya gani idan ya ga ballar shi kai balla zai iya kashe shi shi umma amma zai kashe shi ne saboda wato ita aziri amma shi wancan wadin an kashe shi to an kashe shi ne murtadda ya fita musulunci wannan shi ne abinda malamai ke faɗa akwai saboda haka shi sihiri abinda kusa malamai ke cewa yana da hakikani shi ne zaka ji wanda baka so ka ji kana son shi daga baya zaka ji wani wanda da can ba ku zama inuwa daya ka ji ka kuna zama inuwa daya ko wanda kuke zama inuwa daya ka ji an raba ku baki daya ko kuma wani abu wani abu da da kake nema na shugabanci ko na wani karbuwa a wajen aikinka ko a rufanka ka gani da zarar an abuci an abuci rufanka to ko ana so ko ba a so ka in ba a zo wannan wurin ba to duk abin da aka siya a wuri ko ba zai sani ba idan wani harawa in karaya ce suke suke yi to idan aka yi wasa aka ambaci gidan aka ce zai a je gidan wani a daura shi to in aka ambaci gidan da an shiga uku sai an je an kai tafiya ba a daura wannan da zai dauki ba in kuma kaciya yake yi in aka sake aka ambace shi kuma daga baya aka gaya musu cewa ai da gidanka aka sun zuwa to wannan kacin ba ta warke ba wato kowa da ka yana da to wannan kawai sai a ce bai da hakikani ka bai da hakikani wani abin da ana ganin ga tasiri shi gashi ana ganin tasiri shi kuma su wasi su kai suna ganin tasirin abu in kuɗi suke nema suna ganin kuɗin suna ganin kuɗin kuɗi ne in ko abu duniya ne suna gani to mutum ce babu ma kaga yana yana yi kansa abin da ake cewa mukawatin kristi su su wato ba su ilimin kimiyya su suna da dan matsala ga wanda da kuma wanda suke bin ra'ayi su a irin wannan abubuwa su a wajen su duk abin da ba za su je su ɗauko shi ba su je su sa shi a labu su mishi experiment to shi ba ba da hakika ne a wajen su to in suka ce za su irin wannan hukuncin kaga to ai hakuruwan su su kansu ransu ita kanta ai kaga ba su da shi kenan kuma su ajanu nan ga wanda ya san akwai ajanu ai su ma kurwance ba wanda ya sai ya dauko azabi ya ce zai ya wada su so cewa baka san abu ba ko ba zan iya zuwa in gwada shi ba in gani akwai shi in kwakwasa shi bayan da babu shi wannan shi abu da ake gaya musu haka babban masu inkarin aljanu da masu inkarin wannan tsafin su abin da suke faɗa kenan Ah, sannan kuma dai ko ba komi mu qur'ani ya riga tabbatar mana cewa akwai wannan wannan tsafi akwai shi Ah, daga cikin ayoyi Allah ta'ala ya ce ma kafara Sulaiman walakin shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra Allah ta'ala ya magana cewa annabi Sulaiman bai kafirta ba shedanu su ne suka kafirta su suke koya wa mutane sihiri to can idan kai gaba zaka ji ubangiji na cewa fa ta'allamuna minhum minhum ma yafadhuna bihi bainal mar'i wa zawjihi suna koya a wajen waɗannan mutanen guda biyu abinda suke raba tsakanin miji da matansa sai cewa mahu bi marina bihi min ahadin illa bi idnillah yake cewa ba za su iya cutar da kowa ba sai da izinin Allah to kaga anan shari'a ta riga ta gaya maka cewa za a sami wato al-ibra cutarwa sannan kuma za a samu raba tsakanin mutum da masoyinsa to tunda za a samu wannan kariya hakikani kenan wannan da nasin Qur'ani yana da ya da hakikani sannan kuma akwai hadisi da ya tabbata a kusan ta hanyar gangan ya karuwa toshi a cewa wannan da yahuda nabi ibn al-asim yayin manzo Allah sihiri ya yi masa sihiri illa iyaka dai kawai ya wasu abubuwa ne yake yi sai wahan ya dan kama su bai taba ransa ba bai taba hankalinsa ba bai kuma taba wahayinsa ba a wani abu ne da a cikin gida idan ya zo yana yi sai ya dinga dan yin wa'azi haka yana ganin kamar yayi kamar bai ba ana ganin kamar yukhayyaru ilayhi annahu fa'ala shay'an ma fa'ala eh to irin wannan ne to kawai ana zaune sai manzo Allah ta'ala ya saukar ya aiko malaiku sai gaya mishi za ku zo makan hadisin daga baya insha Allah ta'ala to kaga duk wannan mutum ce babu babu to kaga sai ba za ka ce babu wasu kace suka kare ta waɗannan da sun ci suka tabbata da haka ya kamata a kula kwarai da gaske su waɗancan da suke cewa su babu suna ba su riga sun saba ba wani da misalar su guda ɗaya ba irin su hadisin kuda irin su hadisai na annabi isa waye irin su wannan sun ba ba ruwan waɗannan malamai da ambato yan baya bayan nan musamman waɗannan yan baya bayan masar to a nan ƙasar malar ga an samu wasu suna ɗaukar ire-iren waɗannan ra'ayi shi ba komai aka gani ake karantawa ba saboda wani idan ka je ana karantawa sai mutum ya ɓace wanda aka muka fi samun labarin cewa su sun fi sun daɗe da na sihiri ɗin su ne mutanen babila waɗannan mutane da annabi ibrahim ne bayan ya bar wajen iyayensa ƙasan iyayensa ya je garin su to waɗannan su ne ƴan ƙasan babila asalinsu su sabi'awa ne sabi'awa asal iri iri biyu ne akwai halafiyuna ko hulafa hulafa usabi'a eh hulafa usabi'a su ne wanda suke kan tantagaryen addini na tauhidi su ba sa shirka eh akan wannan turba suke to waɗannan daga baya su baya sun shuɗe sai aka sake samu kuma wato sabi'awa mushrikai su ne masu bautan waɗannan taurari suna ganin kuma suna da wasu wasu taurari da guda bakwai suna ganin suna da wasu tasiri da suke da suke haifar da shi a ban ƙasa kuma duk abin da za a yi sai an nemi neman shawarar waɗannan taurarin to ire iren wannan tasirin nasu ne sai ya fantsama a duniya daga baya musamman a wajen irin su indiya da sauransu za ka gani ko aure mutum zai yi sai an ji an duba masu tsakaninsa tauraron tauraron wani tauraron wanci in ba kawai ba za a yi ba har irin wannan ilimi kuma shi ne kuma zai fantsamo ya shigo cikin har wato wasu daga cikin malamai da ke katar da bukatun addu'a a wannan kasa ta da albarka suka je suka ɗauki waɗannan ilimin muka suna karantawa kuma yadda za ka gane cewa shi wannan ilimi ba ilimi ne na na Allah ba wannan yanda kake karantawa kai musulmi haka wani arna zai je karanta iri ɗaya za ku yi formula ɗaya za ku bi eh za mu je mu magana akan at-tanjim akwai na bokanci akwai na akwai na akwai na wani sanin wani abu akwai astrology akwai astrology wanda suna da bambancewa su kansu masu ilimin saboda haka waɗannan ire-iren waɗannan ilimin muka da daga baya ba mutum yadda za a mutum ya yi sai ya nemi taimakon shi ɗani to su ne malamin kaunar wani da suke cewa ba shi ya fi musulunci kuma wannan ba wai raɗin kansu ba magana ce ta sahabbai tun a zamanin sahabbai aka rika kashe wasu irin waɗannan mutane tun zamanin sai umar aka fara samun masu zuwa suna in suka ɗai nesa da malamai sai su rinka zuwa suna wato yi ma mutane a yaudara suna suna wato abinda suna suna sihiri din to sannan kuma akwai magana shi hukuncin koyon sihiri hukuncin koyon sihiri ai wannan shi a fili yake kamar yadda muka karanta a cikin Qur'ani a shi yake cewa koya sihirin a kafirci ne kamar yadda su waɗannan mala'iku guda biyu suka magana duk wanda ya koya wani sihiri wani ce shi yana sai zai koya za a ga yanzu ga wasu na zuwa suna kansu koyi irin wannan ilimi na na taurarin nan wanda galibi kuma ba a karewa lafiya ban cewa farko farko shi ba za a iya amma galibi za a karewa lafiya in an koye shi to in aka in mutum ya je sai ga mutum ya matsa sai ya je ya koya in mutum ya je ya koya ya ya dinga practicing abun yana yin aiki a aikace kuma yana zuwa ya neman taimakon kwakwalwa wanda shi ma ya riga ya fahimci musu in kuma ya ce a shi zai koya bai imani da abin ba amma zai ce shi duk kowane abu da sai ya ɗan jarabar yadda ake yi tukuna sai ya bari to shi ma wannan kaga tare ki da wancan saboda ai sai da ya je jaraba ka je mutum zaka jaraba kuma abin da ake kafirci kaga shi ma da ake kafirci ne dan kaman kai da kace bare ka je ka gani idan tunda idan aka aka rusuna ma shi wannan wannan gunkin ana samu wata ibiyar bukata ni ma bare je jaraba in gani yana yi kaga ka je da shi ka jaraba to wallahi ai mutum ya furci in haka ba wasa da harka wannan harka to sai wanda yayi ya je koya shi da a matsayin da bariyat kawai ya koya la bariyat shine wani lokaci kamar su irin ba su irin irin waɗannan sihiri suna tuba idan suka tuba suka zo ka tambaye su waya kuke kaza kuke kaza ne saboda kana buƙatar ka sani wajen ka ƙara tabbatar ma mutane ƙaryansu to wannan shi da malamai suke cewa to wannan watakila shi zai suke samun wato wato wato sassauki duba da waɗancan mala'iku kamar da zamu zo in Allah da wajen yawa shi nagariya ya faɗa ya koya nagariya kuma ba wai idan suka ce ɗaya daga tsaga in an zo wannan gaban ana yin wani shirka shi ba zuwa yake yi ba sai ga mushi da ba kawai in yaji shi kenan kawai ba abin sa wani shi ne ake kira nagariya din ake magana to shi ne wannan wasu malamai ke ganin kamar akwai akwai akwai wato bambanci saboda haka wannan shine abinda malamai ke kira sihiri duk wani wanda yi galibi maza idan suna yi suna neman ko dai wato samu ta goma shi wajen neman duniyar su wajen aiki ne rumfan kasuwa ce ko ko neman shugabanci idan ya shiga siyasa wannan da a sani cewa idan ka sake aka ka je ka shiga wannan harka aka ce ka kawo sai ka yanka wani abu ko da ko wannan zakara ne an baka kala an ce ko mai wace wace ko fari ko wani abu ko a ce in ka yanka ka binne ko a ce ka binne shi da ran shi to ka tabbatar wani ajali kama kuma idan ka mutu aka to baka da rabo kamar zamu ne maka ta kudani in mutum ya mutu a haka ba ya da rabo ba magana ce za a ce yana yin sirri ba abinda ake wannan sihiri wato tsafi ke na sihiri sunansa haka kuma idan idan ya zama na in mace ce misali duk wani abu da za ta yi ma yar mafi aka ce aka ce mata za ta zo ta raba tsakanin miji da mata to ta sani babu yanda za a yi wani ya shiga cikin magudanar jini na mijinta ya canza soyayyar wannan abu to sai sihiri saboda wannan wani abu ne da kawai kayi gaba sai an koma da kayan ba mutum ne mai hankali ana ganin sa da hankali in ya fito waje in yayi burnani kowa tsoron shi yake ji amma in ya koma gida sai ka same shi ya zama sakarai saboda ta riga ta shanye shi ta rasa yadda za a yi dan sa kwata kwata ba ya ruwan sa yayin sa saboda wancan mata ta haife shi kuma ba ta haife yara kuma ba san mata ita kuma to kaga wannan tayi wannan abu ta canza shi akalin shi babu yadda za a yi mutum ya haifa da ya ki ba kuma za a yi wannan abun ba sai idan an zo an ba an an an nemi taimakon wannan ajanda shi kuma dama alisti'ana bi shaytan din wannan shine kafirci kamar zaka je malam a can wato usul kana zaka je na baga magana al-khawf ar-raja'u al-isti'ana wannan duk ba a kowa sai Allah to yanzu kai yanzu ka tafi kana abinda ba a kowa irin shi sai Allah ta'ala ka ce a zanye maka to tunda ka ce maka shi kenan Allah zai maka da shi amma ka tabbatar ka tabbatar da ka bar imanin ka wannan shine abinda abinda ake fara dan haka ya kamata a kula kwarai da gaske kuma kaga aljani wato shi zai kaga yana da hakikanin sabuwa kamar yadda wasu ke cewa kaman babu kaman yana wato kaman ƙarya ake yi ko kuma wanda yake a yana da hakika ne kuma zalla ma tabbatar da haka sai da ka dai ya ce wani lokaci idan suka gaskiya ce da zai ga musu abin da suka yi suka yi da kasa ba to kaga lalle yana da yana da hakika ne malai cewa qaulin Allah ta'ala da fadan Allah ta'ala wala qad wannan aya na sutu bakara tun daga kan wata ba umar tutu shayatin insha Allah na barta ne zamu zai dogon magana akan ta wajen fihi wasai tafsir ayatul baqara za mu ƙara yin magana insha Allah akan ta saboda akwai wasu matsaloli da nake son mu dan tattauna a wajen ba ne cewa qaulin Allah ta'ala da fadan Allah ta'ala wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq yace ai sun sani su waɗannan wanda suke suke yin suke koyon wannan sihiri din yace laqad alimu sun sani an sanar an sanar an gaya musu lamarin sharahu duk wanda ya musa ya musanya sihiri da imaninsa ma lahu fil akhirati min khalaq to ba da rabu a lahira wato al khalaq kan tana yana magana an nasib kamar yadda imamu ibnu abbas ya fada an nasib shine al khalaq ay ma lahu fil akhirati min nasib ba da rabu a lahira saboda haka duk wani wanda yake shi ake fike na sihiri to sani fa yana samun rabansa a duniya a duniya ake samun rabansa kuma idan ya yi shekaru iya abin da zai yi shekara ɗari da hamsin in ya yi kenan balle ma zai biya ya yi wataƙila da za mu raɗe ba zai biya ka fara mutum da zai wuce shekara ɗari da ashirin ba wataƙila ba ba zai wuce shekara ɗari ba to kuma duk a rayuwarsa ya ɗauke shekarun gyaran kansa ya yi shekara ashirin sannan ya fahimci kansa kaga a shekara ɗari sauran tamanin kai shekara goma kana kana fafutuka sannan ka samu kanka ka samu dan arziki da Allah ya baka a shekara talatin kaga shi ba shekara saba'in kana farawa kuma shekara ashirin kai da ganiyan arzikin naka in arziki kake nema da ganiyan mijin naki idan miji kike nema ya ka zauna da shi kuna shekara ashirin dai to duk kun tsufa shikenan kowa ya fara kakarsa kuma wani abu ma wani ya daina ci wani abu wani wani ya daina ci wani abu ka daina ci likitoci su fara sa maka dokoki to wani abu ne duk wannan shekara arba'in kayi duk a wahalce kai yi shi sau arba'in kuma za ka yi shi a wahalce to don me za ka je ka sai da duniyar ka akan lahirar ka zaman barzahu kawai za ka yi abin da shekarun da ba wanda sun ajalisa sai Allah banda zaman wato wato gidan kaso da wutar jahannama da za a yi ba wanda ya san ajalin abin da za a yi wani abu sai ubangiji kaddara wani abu ba shirka bane to shi kanshi wanda yake masu kaba'ira in suka shiga wuta in suka shiga wuta shekarun da za su yi ya fi shekarun da duniya ta yi baki ɗanta to fito maganar ma wani da yake gani wani zan yi ka ba'ira bari ba dai ka ba'ira bari ai zan fito wata rana kai ya magana fitowa ana magana shekaru da za ka sa ajalinsu ba to da ya kamata a kula dan kaga ubangiji yake cewa ma lahu fil akhirati min khalaq ba yi da rabo a lahira imam al-hasan ke cewa laysa lahu din khalaq yake ba yi da addini wato kaman addinin sa ne ya musanya ولقد علموا لما اشتراه ما له في الاخره من خلاق wato kamar addinin sa ne ya musanya kawai wato da ya kawo zaka yi wannan wannan abin kuma da kake sarka wannan sai irin sai aka ce to zaka bar addinin ka kace eh shikenan wannan shi yasa za ku gani mai ahlali yana cewa duk wanda yayi sallah babu alula ya zama kafiri da ahlali wani abu ne ya hango da wata kila da yawan mu ba mu hangowa galibin masu cewa sai Allah ba sallah babu alula galibi shi ɗan suka sasu galibi wani neman biyan bukata suke yi kamar wanda ya taka ƙur'ani ne galibi wani su suka sasu to duk wanda ya wannan kuma ya musulunci shi sai ya gaya maka asalin abin da ya fi gani ba ya gaya maka asalin shi wani shi dokan bai ɗaya ba wani in ka manta ko wani abu sai kawai ya yi abin da zaka zo ka ɗan gyara maka ce na bisa da ya ɗan saki makanan ba a sai in takaita ta ce mai irin wancan siffa amma har yanzu wani zai zai sallan babu allah a jami'a sa shi ya fi musulunci kare da gaske kwarai da gaske ko ya bar la'asar a ce bar la'asar ba san me sa suke suke yawan cewa a bar la'asar ko ko ko ko asuba ba kaga kaga sallah ce mai tsada eh ya kwaita kan salatul musta to ka to kaga ni sai ta kuka wal asar Allah ta'ala ya kyauta Allah ya tsare sadaka waɗannan abubuwan zaka gani wallahi wani idan yazo yana ga maka abin da kai ni din nan ne da ba wani dadewa ne ba kuma hakan da a wannan yanzu na fara amma wallahi idan wani ya ya zo ya gaya maka abin da ya inda ana muna ga duk abin da muke ji wallahi in ka ji abin da wani ya yi aikata ya faɗa maka yayi wani lokacin da ya gaya maka maka in a waya ne ko kuma ido da ido ne wallahi sai ka ji kamar kafa ka ba ta da kisa dan adam ne wannan aiki kai jin sai kuma ya aikata wato duk wannan wa'azin da yake shi bai ji ba Allah ta'ala ya tsare ما لا يتوى وقوله تعالى دفلق الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت سن إيماني دوات الجبت والطاغوت إمام ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن أبي حاتم دشير ابن جرير الطبري سروة تحني سفيان ابن سفيان الثوري دا كما شعبة ابن الحجاج دا أبو إسحاق السبيعي دا حسان ابن فائد العبسي دا عمر دا الخطاب cewa Umar ya ce aljibtu as-sihr malai ce wa qala Umar wannan shine islamin da malai ya kawo Umar ya ce aljibtu yu'minu bil jibti shine sun imani da sihiri sihiri sun imani da sihiri sun je sun koyo wannan aikin suka kuma yi ma'allaban Allah ƙarya suka ce annaban Allah ma shi ma da wannan sihirin ya dinga mallaka mutane ya dinga mallaka aljanna kuma suka ce kuma at-taghut shine yace kuma at-taghut shine shedan kaga anan ma na cewa duk wanda ya imani da shedan ya kuma yi imani da sihiri wanda dama kuma su abinan juna ne to yanzu ya fita musulunci ke eh ya fita musulunci yanzu abin da yayi sunan ka kafirci ke nasa sai ma da yake cewa wa qala jabir jabir yake cewa at-tawaghit kuhan yace at-tawaghit sune tsagutai sune wato matsafa matsafa kanu yanzu alaihim shaytan shi dan na saukan musu suna ga musu ku yi kaza karfi kaza ku yi kaza karfi kaza fi kulli hayyin wahid a kowace kabila sai daya kowace ɗabi'a tana da irin nata a lokacin wannan shi ma wannan ya fitar da shi ibn abi ibn abi hatim ya fitar da shi sanin zuwa ga jabir dan abdullahi jabir dan abdullahi ya ayyano kabilun larabawa na wannan lokaci cewa kabila wacce tana da shi kabila wacce ta ma tana da shi kabilan wacce tana da shi duka ya ambato cewa wato mutane ne da suke da wasu shedanu bokaye da kuma shedanu da kuma su suke gaya musu me za mu yi da me za mu yi to kaga duk wannan yana gaya maka cewa babu yanda za a yi a samu kana yin tsafi ko kuma kana zuwa kana neman tsafin face sai an hada hada da ajin shi kuma ajin sai ya baka duka shi da ma abin da ke so kenan abin da ke so kenan ka zo ya baka doka in ya baka doka kuma ya san shi kenan kuma baka da wani rabu a lahira Allah ta'ala ya kyauta wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hadisi daga abu hurairah radiyallahu anhu qala yace ijtanibu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzalla yace ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa qalu ya rasulullahi wama hun sai suka ce ya manzo Allah so meye waɗannan abubuwa guda bakwai qala sai ce ashirku yace shirka da billahi ashirku billahi shirka da Allah ta farko kaga shirka shirka da Allah ita ce farko ai kafin ce ma Allah to ko sai annabi sai ce wasirin sihiri ka ko sai ita ce ta biyu sai ce wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq da kuma kashe rai da Allah ta'ala ya haramta a kashe ta sai da sai da haƙƙi wa aklu riba da kuma cin riba wa aklu malin yatimi da cin dukiyar maraya wa tawalli yawmaz zahbi da kuma wato juyawa da baya lokacin da ake yaki da gumuzu da kafirai wa qabul muhsanatil ghafilatil mu'minat da kuma ka je ka sanya ka samu wata mace da ta wato da ta killace kanta ta kama kanta babu ruwanta baki daya amma shikenan ka je ka ce ka je ka mutu kasafi to wannan yana daga cikin wani abubuwa kaba'i da manzo Allah ya faɗa malam anan bai faɗi waye ya rawaito ba amma ba al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi daga abu huraira kaga na farko aka ce ashirku billahi shirka da Allah shirka da Allah ko kowa malam ai duk wato babuka da muka baro diya ya ta malam magana kan shirka din wani asiri yake wanda ya shirka da Allah ta dama Allah ta haramta mishi aljanna sai kuma sihiri sihiri saboda ba yanda za a yi a sihiri kamar da na faɗa inda sihirin ni tsafin ne wato sai dan ana neman wannan saboda idan babu yanda za a yi kawai wani haka kawai a ga candir ya kunu a yi wani haka a ga candir ya mutu to in dai shi in na yin yana haka na faruwa to kai maka lokaci in a ɗabi'a ce in ba ɗabi'a ba ce to wani abu ne ya zo shiga akwai wani external force da kai amfani da shi akwai wani ƙarfi na waje da kai amfani da shi to shi wannan ƙarfin dama shi ake magana alisti'ana bi shayatin ke saboda haka ya zama ya zama wato wato kafirci malaka wa qatlun nafsin lati harama Allah illa bil haqq da kuma kashe rai da Allah ta'ala haramta ba tare da haƙƙi ba kuma kaga sihiri zai wuya mutum ya fara face sai ya haɗu kuma da banda shirka zai kuma zo ya haɗu da wasu manya-manyan kabiya daga cin shi na kasharai kasharai ko dan ba dama ba isa ba a yadda ka kashe ta ba ba tare da wani masu lahara ko za ka ci ba ko kuma irin wannan ko kuma ita za tana da fitarwa ka kashe ta amma haka daga kama ta ka binne ta da ranta ai ba wanda ce ka wannan ko kuma ka ce ka yanka ta ta ƙeyanta ko ta wani abu kaga duk wani azabtarwa har yana to wannan wani ana magana dabbobi kenan da aka halaka maka dama Allah ya hore maka su balle ko dan adam wani sai ya ja samu jariri wani sai jaririn gabaki daya dudu abin da yake so kawai ido ne da aurensa kawai shi kenan zai kama kuma ya kashe shi kenan babu ruwansa babu imani so kaga ba yadda za a mutum ya sai baka ce ba zai imani wallahi babu yadda za a yi mutum ce zai wannan aikin kuma ce ya sauran imaninsa a kai ai ina ba zai yi ba mala cewa aklun riba da cin riba wata wallin yau wa aklun mal da cin cin dukiyar maraya waɗannan kaga manyan manyan kabi kaba'ira ne Allah ta'ala ce bazala ce gaya mana shi wa qaful muhsanatil ghafilat wato mata nan an an faɗi mata saboda su aka fi aka fi tsammanin an aka musu kazafi wato za a samu banda kwarai da gaske duk yadda mace kai zai fice da wani abin da bata je bata gani ba to idan kai wasa ka ja mu hayyaranta to al'umma ce baki ɗaya kaulaya ta har illa ma sha Allah shi za aka fi kawo ta ita kuma saboda idan wanda suke yi wannan abin ba karbin amma nan ba wai shi ma nafsu idan ka masa ba babu wannan dokan bai hau kanka ba ita ma yana cin shi ma yana cin kabira idan ka samu namiji ka masa wani kazafi to shi ma yazo wani abin da mutum ya yi sunansa kabira wannan wanda ake ake fada alqaidu bi sifa ce ko kuma alqaidu bil aghlab alqaidu ne bil aghlab ai agalabi aka amfani da shi ba ana magana cewa wani banda ba zan ba mazan ba idan ka musu wannan karabin da ya shiga ciki haka zalika a tawalli yawan zahabi mutum ya je ya juya ana ana gumurdu eh wannan haramun ne kowa da koma waye shi duk ragwancin ka inda inda ba eh kaga ai wala ga wani wani lokaci wasu suna dan wasanni ana wasanni naka ji suna wasanni a ce ai to ko zaka je Palestine ne kai baka yi ka ce ai shi ba ba zai je Palestine ba idan kana wajen ya zama ya zama jihadin ya riga ya yabi akan ka ba kai kofar rago aka baka ba ya zama dole sai kun tsaya kuma kun samu jagoranci jagoranci da rashi da ta musulunci a wurin haramun ne ku gudu za ku tsaya ne sai kun sai abu da hali yayi sai in sun nunnun kafu shi kenan ya ku iya guduwa Allah ta'ala ya kyauta to sai malam ya ce wa an jundub marfu'an haddu sahir darbatun bisayf hadisi daga jundub wannan jundubul khair ne ba jundub bin abdullahi ba kamar wanda ɗan aka saba shi jundub bin abdullahi shi ya shahara ce sahabbai wannan jundubul khair sunansa wa an jundub marfu'an daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haddu sahiri darbatun bisayf wato haddi na na mai sihiri shi mai tsafin shi ne a samu takobi a sauke kansa a kashe shi yi da wani hadisi hadisi ne ba'ibi ta sanadinsa akwai ismail ibn al-makki akwai ismail al-makki ismail ibn muslim al-makki shi wato ya da dan rauni imamu turmidi ya ce rawahu turmidi wa qala sayyifu mawquf abin da fi inganta shine magana ce ta ta shi jundub din ba magana ce ta manzon Allah ba wannan amma kaga ba ana magana cewa yanzu wai bai tabbata manzo Allah a dokokin manzo Allah da abin sahabbai suka fahimta daga manzo Allah cewa dokan ba kisa bane zai zo ka maka hadisi hadisi ingantacce da ya nuna cewa wato akwai wannan akwai wannan doka din wa fi sahih al-bukhari ya tabbata a cikin sahih al-bukhari an bajala bin abda daga bajala ibn abda tabi'i ne قال yake cewa kataba Umar ibn al-Khattab Umar da Khattab ya rubuta an iqtulu kull sahirin wa sahira cewa duk wata mai sihiri da wani mai sihiri duk wani mai sihiri namiji da mace ku kashe shi qala sai yake cewa faqatalna talaqa sawahir sai muka je muka samu wasu masu sihiri guda uku muka kashe su bada nan ya ce ya ce al-Bukhari ya ruwaito amma al-Bukhari ba shine ya kawo wannan lafazin da malai ya kawo ba da bai kamata amma lafazin ya tabbata daga Abdurrazzaq Abdurrazzaq ya ruwaito shi da sanadi ingantacce ta hanyar ma'amar daga ibn dinar da kuma daga shi wannan bajala din wasaha an hafsa ya tabbata kuma daga hafsa radiyallahu anha annaha amarat bi qatl jariya cewa ta bada umarni a kashe wata wata baiwata sahara ta wata mata sihiri fa kutula sai aka shi ta wannan hafsa ba tan manzon Allah abdurraq ya rawaito wannan hadisin shi ma shi ma yana ciki da sanadi ingantacce ya rawaito ya rawaito ta hanyar ma'amar da kuma abdullahi da umari da ubaidullahi da umari da kuma da kuma ta hanyar to ayyuba sufyani daga dukan su daga nafi abdullahi da umari ko ubaidullahi da umari da kuma ayyub daga nafi daga ibnu umar ibnu umar ya bada labarin cewa hafsa ta kashe wani wata mai sihiri bil hasan ma guda biyu ta kashe da wanda ta sa aka yi sihirin ba sihirin guda biyu ne wataƙila da wacce ta sihirin da kuma wacce ta sa aka yi sihirin aka haɗa su duka aka kashe har wato sai da usman ya zai ce mata za ki ɗau duka a hannunki don ta sa ɗan uwanta ne ya kashe ko ubaidullahi ko abdurrahman ɗan uwan abdullahi din sai ta sa ya kashe ya kashe waɗannan masu hiri din sai ya usman bin affan kamar yadda yake cikin musannaf da abdurzak yi cewa me yasa za ki ɗau duka a hannunki to har yana zai nuna kamar bai ji daɗi ba sai abdullahi dan umar yake cewa yaya bayan ita wannan matan ta riga ta ma ita yi ita rafi ta riga ta fara ta yi confessor cewa ta riga ta yi so a dai kyalin magana kawai a shi kenan sai Abdullahi da Umar sai Usman bin Affan shi kenan ya ga kawai a jihar sana tun da ba an riga dokar kenan kashewa kaga wannan duka sahabbai ne suka faɗi cewa wato hukuncin duk wani wanda yake sihiri to shine kashewa hukuncin duk wani wanda yake sihiri wato shine shine a kashe shi wa kadhalika sahha an jundub jundubul khair din shi ma ya tabbata ya tabbata wato daga wajensa cewa wato ya je ya kashe wani misiri wani misiri aka samu kawai sai yake zuwa sai ya yanka yaro idan ya yanka yaro sai zai nuna musu kan idan ya nuna kan shi kenan sai ya zo ya mayar da kan kuma kaga iya kaga sha'awa za yake yana yana yana da fa'ida ne don haka shi ma yanzu masu irin zuwa kaga aga aga aga kamar sun shiga cikin wani wani tumbin tumbin dabba ta sun fito in an aka ji aka ruba aka da sun yi da suke yi su ma kace za a yi ya daina ganin ana shi abin da ke da fa'idan ko da rubuta sunansa mutakar an ji an bincika an ga cewa mai mutu wannan aikin aljanu ne yake neman taimakonsa da shi ma kan shi zai shi dan wannan shi jindul khair ai abin da ya faru da shi da shi kenan duk da a lokacin khalifa shi ma bi jadin daura kan hali ba shi da yazo aka yi na farko sai ga yana nema ya ruɗa jama'a to kawai sai sun dado sun dado sun dado sun tuko masa sai san sai san ta kansa sai ka cewa to mai da kan naka in ka isa kaga ai maganin ai maganin ne ƙarya kuwa an riga an gama maganin ne ƙarya to wannan malamai da yawa sun fitar da shi ta hanyoyi da dama albayhaqi ya fitar da shi ina amana ko sunan kubra ko abin da ya kama da wannan da wasu daga cikin malaman hadisi sun fitar da ruwayan jundub din qala ahmad sai imam ahmad ke cewa an talakatu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga sahabbai guda uku cewa sun ce wato mai sihiri kafiri ne kaga Umar ya tabbata Umar ya tabbata daga wajensa cewa bai sihirin kafiri ne kuma za a ɗauka a kansa tun daga shi ya ce a kashe ya tabbata daga hafsa ya kuma tabbata daga jindu to ko waɗannan aka samu ai sun isa balle kuma kar ku manta abdullahi dan umar ya mara musu baya ya ce cewa ai ta riga ta faɗa ta ce ta yi sihirin sannan kuma hafsa afwan uthman ibn affan bai ce su yi kuskure ba su sahabbai ne wanda suka ijma'i cewa duk wani wanda aka kama shi yana yin wannan aikin sihiri din to ya fita musulunci ya fita musulunci kuma idan an da an arga an kama shi to malamai suna sabani yana da tuba ko ba da tuba akwai wanda suka ce kawai ai ba za a iya ai ba za a iya sanin ya tuba ba shi wani abu ne da yake kamar munafici ce a zuciya kawai a aika shi lahira in ya tuba to ya je can wurin ubangiji zai ga tuban nasa amma dai a aika shi wannan kuma shi ra'ayin da yawa daga cikin malamai jumhurin malamai su imam malik imam ahmad imam abu hanifa suna cewa a kashe shi kawai wasu malamai kuma suna ganin a tafsiri ai tafsiri a gani idan idan bannan da yayi ana ganin bai wani banna na kashe kashe da yawa ba kuma ana ganin kamar idan ya tuba za a samu amfani a tubansa to shi kenan a bar shi tuba din idan babu wani wato amfani da za a samu daga tubansa to kawai a aika shi lahira wannan shekul sa'ib ibn taymiya ya faɗi wannan tafsiri yake cewa idan an ga cewa idan ya tuba ko da ko da ya tuba za a samu wani babu wani maslaha to a kashe shi in an ga ko akwai wani maslaha imam zai iya gani ya karbi tuban sa wasu ka ce a tunda dai aiko shirka ne ma idan mutum ya rinde dawo za a karbi tuban sa in an san tuba tuba da gaske shi kenan sai a karbi tuban sa to amma kar ku banta cewa idan in ya tuba din wannan ana magana ba za a kashe shi ba idan kawai zunzurutun neman taimakon ajami yake yi amma idan ana da labarin cewa ya taba kashe wani a ciki to yanzu za a kashe shi ya zama haddan saboda ya kashe wani eh ko da ku jariri ya kashe ko ko ciki ne na mace da bai riga ya fito ba ya ce ai za taba zuwa na samu cikin wata mata za ta haifar miji dai aka ce wata mata ta ce ta tsira mata cikin to za a kashe shi saboda ya kashe rai su kaga anan ko da ake magana ba za a kashe shi ba ana magana ba za a kashe a kafin ba in ya riga ya tuba ya ce ya tuba to tsakanin shi Allah ya tuba amma akwai sabani akan cewa za a bar shi da ransa ko ba za a bar shi ba jumhurin malamai suna ganin abin da ba zai yi a gane tubansa ba kuma gaskiya da yawa za ka ga da yawa ba a gane tuban mutum zai ce ya tuba sai kuka ga yana yin wasu abubuwa daga baya saboda haka wani abu ne ba za ka iya sani ba amma dai shi abin da su sauran malamai ke cewa to a masa shadow market a je a an damfare shi sosai ana gane ana ana ganin abubuwansa idan an fahimci cewa ya tuba to shi kenan maslaha sai a kyale shi idan kuma aka ga cewa kamar yana har yanzu na yin wasu abubuwa da ba a gane kanshi ba to koya ta aziri ma a halaka shi a huta da bannansa Allah ta'ala ya kyauta to kaga wannan fa shine abin da duk malamai ke yi gami da gami da maganar shi wato misiri gami da maganar misiri to ina ga wanda zai ce da ga ko za a gyara mu ina ga wanda shi zai ce wato a zai iya zuwa ya nemo taimakon wani wani mai sihiri akan a kashe mishi wannan uwansa idan a wannan ne shi ma da shi da shi mai sihirin da shi da kuma wanda ya sa din kamar yadda wannan shine hadisin Hafsa yake nuna kaga su guda biyu aka samu a kashe zahirin abin da aka fahimta abin shine akwai wanda wacce ta sa amma Hafsa sihirin akwai kuma mai sihirin kila to Hafsa ta sa da aka su a hulda bai wata ce ba banda ita akwai akwai ita kanta wato Aisha ai daga bayan dinga samun irin wannan cases din Aisha ta taba samun wata irin wannan amma dai zamu zo mu magana insha Allah kan ruwayar ta saboda wata shubha da ake kawowa akan ruwayar Aisha ta kuma na muna da ina ganin kamar lokacin ya ya da minti biyu ko minti biyu kawai eh eh an na sai mu bace anan saboda wannan tafsirin wannan aya ina son mu mu tsaya aure insha Allah in Allah da zamu zamu dakata nan insha Allah ta'ala abinda muka taji Allah ba mu lada abinda muke kuskure Allah ta'ala ya tambana maganar bai kare ba abinda sa zan jinkita wannan saboda ina son in muka shiga tafsirin aya na sura Baqara akwai su 'yan bayanai da nake son mai wasu mu yi a ciki da yake da alaka da shi magana sihiri din tunda sihirin ai akwai sauran bayanai kwarai da gaske akwai wasu shubuhohi da akan kawo dan Allah da zamu dan kawo daidai gwargwado mu kawo na mu ce bai tabbata ba mu ce bai tabbata ba abin da ya tabbata kuma mu ga me wato tawil da malamai ke yi tawil da kyakkyawa ba tawil da wanda kuka tsarbu ke yi ba in akwai wani da ke tambaya insha Allah sai mu tambaya a kafin nan sai dai kafin nan bari in karanta mana hadisi na da ke ci a sahihaini da ke tabbatar da cewa akwai sihiri da za a masa sihiri da da za a kamar da kowa zai ji ana yawan faɗa akwai wani bai yahudi nabi ibn asir nabi ibn asir da ya masa sihiri sai wato wanda ya dinga samun tasiri abin da ke na yau da gobe na cikin gidansa amma ba a wahayinsa ba ba a ibadarsa ba ba a hankalinsa ba ba wai ya ta hankali bane ga kamar da ake wani tsammani a dan akwai masu wai kokarin su ce ba wannan hadisin kwata-kwata ba su da shi ba sai ai ba dan me za a ce maza da ai wannan ai hukan shi ne a'a tunda ya riga tabbata sai ka je ka ga meye malamai ke ke tawilin abu to maza na yana nan yana zaune abin ya fara damun sa sai yake cewa atani malakani sai wasu malaiku guda biyu suka zo mun fajalasa ahaduhum ma inda ra'si sai aka samu wani ɗaya daga cikin malakun ɗaya ya zauna a wurin kan mazan Allah wal akharu inda rijlayya ɗayan kuma a wajen kafafuwa na guda biyu faƙala sai yake sai ɗan ya ce ma waje rajul wa mai ke damun wannan mutumin ne ƙala sai ce matsubun an mai tsubu ne idan ka gane tsubun ka ce kai tsubu kace ba sihiri ba duk ɗaya ne yasa ce an masa tsubu matsubun an masa tsubu an masa sihiri ƙala man tsabahu waye masa sihiri ƙala labid ibn a'asar sunansa labid ibn a'asar wani bayan bude shi za ba za mu taɓa yin shi da mutanen nan ba su tunanu ne kwata-kwata ba a zaman lafiya da su fi mushadin wa mushaba ya yi mushi ne a wani matajin kai da yake taja kai da shi to da in yi taja kan ai kaga akwai dan gashin sa to ya ba sai yi ba iya yi sai da wani abubuwa eh ko zufanka ko takalminka da kake sawa ko cikinka ko kuma wato gashinka wani abu ne da yake da ko ko kare aka samu tunda su dama su ma wato aljanu ayo suna da suna suna da wato jin wannan wannan wari da da mutane da sauransu ai ko kare ka sa mushi wannan abun ka sa mushi ya san warin me shi yaje samu zai je ci ya kaba shi to haka wani abu ne wanda yake a fili wannan fi jubbi tala'at tala'at bakarin fi bi'ri aka yi shi a cikin wani wato wani fata na na kutar dabino da ke cikin wata rijiya juf shi ne wannan in an akwai dabino to akwai wani abu mai kama da kamar fata biyu zan ce mashi ko kuma yawwa na shi ba shi ne abin da ba za ka kamar yana ya yi kwabarin abin ya yi kwabarin shi asalin dabina za ka lokaci ana cire shi ana yarwa to shi ne juf to a ciki ne shi kuma ya samu ya saka ka wannan abubuwa ya sihiri sihiri babba saboda fi bi ilibi arwan a wani wata rijiyar an kira arwan kaga wannan hadisi ne da ya tabbatar cewa mazala an masa sihiri kuma ya kama shi ila iyaka dai mazala an saka mashi da kula'uzai ya karanta ubangiji kuma shi kenan duk wadda abubuwa da aka yi diyar ga ya kwakwanci da kai ma yanzu idan kai in aka maka sihiri ba zuwa za ka kace shi kenan ai bari in je ni ma in samu wani irin sa bai ya mun magani a akwai magani Allah ta'ala baka magani inda ni ma yi za a samu magani shi ma za mu zo mu magana kan waɗannan masu yin ruƙuya din kore zai zo yin magana can gaba amma akan al-nusra waɗannan masu yin ruƙuya har masu yin wasu kantikanci eh ba muna kowa dai ba su za su ce ai gaskiya ce saboda wayanda suke yin abubuwan su ma suna kauce hanya za mu yi magana kan abin da suke sun yi daidai da abin da yake ba daidai suka yi ba kuskure ne kuma wani lokaci fita ne daga cikin musulunci ba ko kuma ba ka ba'ira ne amma sun san abin da suke yi wanda shi ne gaskiyar magana wanda shi ne gaskiyar magana saboda ai in yazo yana maka kurkuyan in yazo ya gama kanta waɗannan ayoyin sai ka je ina kanta sa'uwa da baka ji kaga to kaga wato tsalasi ne ke kantawa ke eh wasu abubuwa ake karantawa da surkuli da kai baka san sa ba kuma kuma wannan abu ana neman taimako a jini ne eh lo malam Allah ta'ala ya kare mu abin da bukata ji Allah ba mu lada ta malam
sai ka saba da shi ba zai ba
Okay, waya ko ki wanda?
ko wani abu je ko gilasi ɗin ka fito da wani yanzu ne ko a kaɗin shi da ban kuma sama wanda wanda ka saba da shi mutum zai yi hankali Okay, na gane, na gane me kake magana yanzu. Eh, ba kana magana kila yana da wasu yan zane-zane ko wani abu. Eh, a to ai in dai ne dauki hankali. Kaji a shirin manzon yake cewa yake ce ba Aisha waɗannan labulan a cire masa shi. In dai dauki hankalin to kai ka ai ba za ka dauki maslahan kanka ba kai ma. Eh, in dai zai dauki hankali, amma ba zai dauki hankali ba wannan babu wani matsala dan ka sa da a gaban ka. Amma zai dauki hankali mai sallah to ko kai ma ya kamata ka ka kauce masa. eh wannan ba ba ma hata wasu yan labulaye da muka dan sa wani lokaci ya kamata in mutum inda mutum zai sallah din ko kuma wani kaya da ya sa haka eh, mai dan jan hankali in mutum zai sallah to kada ya dinga zama wa dan kayan su zama su ne ruwan dare yana yawan sa su saboda in yawa sai yana cikin yin yin wannan yana cikin yin wato tahiyya ko zai bige da kallon wani abu ba to kaga duk wannan ba daidai bane manzo Allah ya duk wadannan abubuwan da tufa mai zane zane da wani abubuwa da zai sanya yana shagatar da shi daga sallah kaga duk baya yi duk baya yi duk sai sai ya ce da a ɗaukar masa shi saboda yana shagaltar shi daga sallarsa to kai ma in ka sa yanzu a ce ana cin sallah wani yana gani zai ta karantawa ko zai ta duba kallon abin ba daidai bane gaskiya ya kamata mutum ya ya yi wani abu in zai sa wani hankacin ko wani abu sai ya sha ya rufe shi in ya gama kuma shi kenan abin da baka ta ji Allah ba mu tsaro na'am na'am a ya danganta ya danganta idan mutum da ya je yana neman a masa bokanci din shi ma ya fita ya kauce hanya din sai da ya sa aka mishi wani abu na kauce hanya an kashe an nemi taimakon wannan mutumin wannan aljanin an yanka kin ta ma shi ya yanka to ai kaga ba da dalilin da yasa a ci shi bai musulunci ba shi ma sai dai idan sharadin ba su cika ba kaga anan wani lokacin muna faɗin hukuncin ne a dunkule amma ba mu cewa shi wanda yayi so da galibi wanda da suke kasan mu nan gaskiyar magana zaka ga musamman dai mata ma ba zan ce maza wata kila akwai yar abu amma musamman mata ana samu da yawa kaga su shaɗin bi cika ba zaka je ka ga macen da take yi ita kawai zaka ce ita ba ta za ta zauna ne a ba ta zauna dole ta tashi tsaye ta tashi tsayen kuwa amma za ka gani ita ba ta sani ba za ka ba ta fahimta ba wani lokaci ya cewa take ai in kana musu magana ma sai su ce maka ai sihiri ba ci annabi dan haka sihiri gaskiya ne kaga wannan kaga gwaje yake a ciki to a irin waɗannan ba za ka ce kai tsaye ka fita musulunci ba shaddar da malamai ke bayarwa shine mutum ya sani ba ya jahilta ba sannan kuma an gaya mishi hujjar cewa irin waɗannan ayoyi ya karanta ya sani cewa kafirci ne ba dole wai in aka ce ya sai an gamsar da shi ba ba magana gamsarwa ne ba ya fahimci cewa dai a nassin qur'ani abin da ake yake nufi kenan ba wai shi ya fahimta ba ya sani hujjan ta kai masa sannan kuma da ya tashi ba manta wai ba ba wai rafkana yayi ba da gangan ya je yayi kawai dan neman biyan bukatarsa to haka shi kai ka kashi kafirci da gangan da wanda yayin da wanda sa aka yi duk wadannan suna cikin wannan razanin na'am eh a sai to sai kuwa ai ga hadisi da makaranta cewa ai su ma sun fita musulunci shi ba shine ma yake kiran yake kiran aljanu a waya ba ai shi ke jin yaran su shi ke jin yaran su kira su ya gaito su shi ke yi shi wani su wani ai su yan tsakiya ne sai an ce ga ku yanka sai su yanka to kuma dama wannan ko ma haka nan mutum ya ce nemi ruwan sama ya ce wallahi tallahi malam wani ke mu ruwan sama ya fita musulunci balle ya ce wai bokan shi zai biya mashi wannan bukata sai ya yanka masa ba ai abin a fili yake Allah ta'ala ya kyauta sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh